أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukin sarki mai kowa mai komai da ya sake haɗa mu a cikin wannan masallaci mai tarin albarka wanda ake gudanar da karatuttuka na da'awa zuwa ga kira zuwa ga addinin musulunci yau ladi biyar da watan safar shekara ta 1448 hijiriya wanda ya zo daidai da sha tara da watan bakwai shekara ta 2026 miladiya da izinin allah madaukin sarki zan mu ci gaba ne inda muka tsaya a cikin karatu na jiya da muka yi cikin wannan littafi na mai albarka almashakilin zaujiya wa turki lafiya matsaloli na zamantakewar aure da kuma hanyoyin da za a bi wajen magance su kamar yadda muka gani malamin Allah mashi rahama da jin kai ya yi kokarin tanawulin bibiyar dukkan wasu matsaloli dukkan wata matsala zai kawo ta kuma ya kawo bayanin hallin tarba tare da tafsili duk da wasu wuraren muna tsallakewa duba da lokaci jiya mun karanta daga matsalar da ta shafi bangare ya kasa matsalolin guda biyu bangare guda shine wanda yake bangaren na ɗa namiji ɓangaren namiji matsalolin da daga ɓangaren namiji suke kunno kai ɓangaren namiji yake tabbaba su ya kawo mana guda biyar yau na shidda zan mu gani shine na karshe a ɓangaren na namiji in muka ƙare su kuma sai mu shiga na ɓangaren mata insha Allah ta'ala yawa ta ta 20 da 36 safa ta talatin da shida cikin matsalolin da suka ke banci iya maza ya ce al-mushkila ta salisa mushkila ta shida basirun miji ya kasance mai rawwa ne wa yu'atin kuma ga shi da yawan zargi daga an yi dan abu kaɗan sai yawan faɗa la ya ta gada an al-afwa ta bayyana rumtse idan shi gami da yan tuntuɓe da za a samu na rayuwa kasirul inar kuma mai yawan wuce gona da iri da yawan tsaurin kai yace malam min al-umur al-mustafa fi zawj an yusabu bi da'il bukr la yuziku ala ahad an-nafqat al-wajiba na daga cikin abubuwa masu bakan tare na bakin ciki a ce miji an same shi da cuta ta rawwa wanda ba zai iya ciyatar da iyalan shi ba ciyatarwa ta wajibi yace bari ya zalal amr su an in kana qur ala zawjatihi wa mu'min yace bari lamarin zai kara muni wani zai kasance yana da hali yana da wadata amma ba zai iya yalwata ma iyalan shi duk da yana da halin yace ruba ma hada zauji an yakuna min asabi zakati su da saharati shirkil muqaddarat wa yunfa ma ruwa ala rafaqai su wani lokacin za a samu ma shi mijin nan yana daga cikin masu zaman banza zama wanda yake na banza ne wanda suke cika dare ta hana idan su wajen shaye-shayen taba da makamantansu da shan shayi ya ciyatar da dukiyar shiga abokan shi na zaman banza amma ba zai iya ciyatar da iyalan shi ba ya zama na waje yake ba ma kuma cikin gida da matsala yace wai ma na kada fihi annal bayt allazi yakunu sahibu hakaza yasimu ala alayhi al-qudus yace babu shakku duk wani gida duk wani dakin auren da ya zama na mai gida haka yake to gidan nan zai cikar da bakin ciki da damuwa wato ani zawjatu min amr al-infaqi alaiha wa ala auladiha fa hadhihi imra'a mutina kana lahu fi auni yace zai ta shan wahala akan lamarin ciyatar da karan kanta da ciyatar da iyalanta ita zai ta wahala wannan miskini ya duba da shi mijin baya da halin shi yake to sai sai fa ya ayyuhal basiru ya kai mai rawa ita killa ka ji tsoron Allah wa an fika da ahalika ka ciyatar da iyalanka wa adkhil alaihim suru ka shiga musu da farin ciki alam tasma qawlullahi ta'ala shin baka yi hadar Allah madaukin sarki da yake cewa ba wala taj'al yadaka mamdudatan lil arun fika kada ka sanya hannunka ka makure shi zuwa ga wuyan ka rataye shi wala tabsuda kullal basari kuma kada ka shumuda shi dukkan shumudawa ma'ana kada ka yi rawwa kuma kada ka yi har mubazzaranci ka zama tsaka tsakiya kana mai siyatarwa daidai yadda Allah ya tura maka wa an jabir an amso daga jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qadaba nas yace wata rana in ji jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma mutane kutuba fa qala sai ce ittaqullaha fin nisa ku ji tsoron Allah cikin sha'anin mata fa innahunna awanun indakum su matsayin kamammu ne a wajen ku kamar bawa da ka kamo yake karkashin ka bai wani motsi sai da izinin ka bai duk wani abu sai da yadda ka yi da shi to Allah annabi yace a falsu mu hunna bi amanatillah kun amso su da amanar Allah sai da ka dau amana cewa zaka kula da ita an aza maka kaza ka dauka an aza maka kaza ka dauka dada aka dauke ta aka baka ita bisa amana yace wata haratun furujuhun bi kitabillah suka halitta farjin su da littafin Allah kuka ba da sadaki aka daura aure ta halitta a gare ka yace laisa alaikum laisa alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna lahunna alaikum kai rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wajibi ne a gare ku filata ne a gare ku abincin su a rizqi ne yana nufin abinci ciyatar da su da tufatar da su bil ma'ruf ta hanyar kyakkyawa yadda al'ada ta gudana yace wa alam bukhari da muslim ka wudo shi kasan yace ya kai namiji anna min akmal imani wa atamu an yunfika rajula ala ahlihi na daga cikin abin da ke nuna mutum mai cikakken imani ne yake nuna mutum mai kamala ne ta imani ya rika ciyatar da iyalai shi wa an la yaktira alai ma ta yudihu ba kada ya musu rawwa har yadda zai kodartar da su fa inna zalika min azami zulm wannan yana daga cikin mafi girman zalunci yace wa zalika li hadisi abdullah wannan kuma dan hadisin abdullah ibn amri Allah rabba su daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce kafa bil mara isma an yudayi aman yakut ya isan ma mutum zunubi tarin zunubi ya tozartar da wanda yake abincin shi a karkashin shi nan gurin wanda abincin shi yake karkashin ka ya kunshi matarka da yaranka da bayinka da dabbobinka har dabbar da kake rike da ita karkashin ta ce karkashin wannan hadisin kai banza da ita baka ciyatar da ita kama da iyalanta ne kama da dabbobin da ka tsare dukkan dai wanda ya kasance abincin shi a ka ya ishe ka tilin zunubi ka tozartar da shi ka ki kula a kan tsayuwa wajen sauke wannan nauyi ya ce ma za ka amara mar'a idan kana rajul shahihan bi malihi ala iyalihi wa zawjihi wa zawjihi mace mi za ta aikata idan mijinta ya kasance mai rawwa ne mai tsananin kwabro ne da dukiyar shi gami da iyalan shi da matar shi bai sarki haƙi ya ce fi hadhihi hala li zawji an ta'khudh min malihi bi ghairi ilmin walakin bil ma'ruf a cikin wannan halin in an samu haka macen tana da dama ta ɗauki daga cikin dukiyar shi ta ciyatar da kanta da yaranta amma ta fuskar kyautatawa ba ta fuskar banna ba wale ta bi kasar da islam ba wai da manuwa kawai ta hallaka mishi dukiya ba saboda hadisin aisha allah da take cewa qalat hindu um bint umayya hindu take cewa ummu muawiya bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abu sufyan lalle abu sufyan rajulun shahim mutum ne mai tsananin rawwa fa har alayya junahun shin ina da wani laifi an akhudha min malihi sirran in dauki wani abu na duke shi a asirce ba wai ka dauka sai adasha ba ba ka dauka sai wasu bukatun ta ba ka dauka sai anko ba a a ka dauka da ciyatar da yaran ta wajibin da bai sauke ba ita ka sauke yace khudi an wa banuki ma ya tafi ma ya tafi ki bil ma'ruf ki dauka da ke da diyanki daga dukiyar shi abin da zai wadace ku bil ma'ruf ta fuskar kyautatawa kaga sai annabi alaihi salatu wasalam duk abin da za a faɗe shi na doka na hukunci a sake shi ba kaidi to matsala za a samu wanda zai zartar da abin zai yi shi yadda ya ga dama yadda tsaron shi yake so to amma sai aka kayyade ta cewa abin da zai wadatar ki ta fuskar da aka sani fuskar da urfi ya sani a yadda a al'adance aka san cewa kaza yana wadata ku ci ku sha da ke da iyalanki yake wannan kuma bai cin karo da hadisin da yake cewa addal amana ila man itamanaka ka ba da amana ga wanda ya amince maka wala ta kun man kana kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka yace malamai da wannan hadisin sai ka hujja akan cewa mace tana iya daukar anna akadal mar'a min mal zawjiha bi ghairi idni tiyana wannan nabiyin wasu za su hujja da shi akan cewa mace ta dauki wani abu daga dukiyar mijinta ba tare da izinin shi ba wannan ha'inci ne kuma da yaudara ya ce lamarin ba kamar yadda suke tunani ba ne hadisin hindu ba abin da yake wannan hadisin yake nihi ba ne a cikin hadisin hindu an mata itilaki annabi sallallahu alaihi ya ba ta izini cikin abin da zai wadace ta ya wadaci yaranta amma hadisin addil amana shi kuma ana nihin la yaqulu wa da sifa haqqi bayan ya sabke haƙƙin shi kada kuma a hayance shi matukar ya sabke haƙƙin shi yana ciyatar da ke yana kula da tsawaine ki to kuma in kin ga dukiyar shi bayan idan shi kada ki haɗince shi kada ki zalunce shi ba tare da sanin shi ba yace bi ziyada wa nahu ta huskar da zaki ƙara a ce kin ƙara ko kuma makamancin haka zaki gaya mishi zaki gaya mishi abinda zai wadace ku ki faɗi daidai kada ki ƙara wani abu don saboda ki samu na adashi kada ki ƙara wani abu a sama don ki samu na wasu bukatun la wannan haramun ne a cikin satun na akwai wani mai shago yake tambaya ta mata idan suka zo da kuma mazajen da kawai bala suke tsakanin shi da su matan su rika amsar kaya in suka taho mazan su in suka zo kawai su musu ya musu lissafi abin da suka amsa to tambayar da yake mata da yawa in suka zo suka ce mishi mun kashe 150 rubuta jika gobe ma mun kashe 150 rubuta jika hujjar da suke mishi ɗalibin ilimi ne hujjar da suke mishi akwai wasu hakukuwan da ba su saukewa da da ya kwatanta musu haramun ne to tambayar da yake waya biye musu a yi wannan abin to na mishi bayanin cewa haramun ne in ka yi haka ka kama an yi ha'inci in har da gaske ne abin bayyana ta a gaya ma mijin cewa abin nan wanda kake ba da bayyana ta ka ƙara ya kai kaza a mishi lissafi zai gani da idan shi to wannan irin wannan shine wanda ake kira ha'inci bayan ya sarke haƙƙin shi yana iya daidai gwargwadon shi kamar mata ne na ma'aikata wanda lissahi za a mishi a ƙarshen wata ya biya a taho a rika ƙara mishi abin da ba haka nan yake ba wannan haramun to wannan ha'incin shi aka hana ƙarƙashin wannan yake yi kusurin min allahu wal isab akwai namijin da zai kasance sai yawan zargi da yawan tsangwama yace amma zojin da zai kusurin lahu wal isab amma namijin da yake yawaita zargi da yawan tsangwama ga mace yace wa yantakil kullu sagira fi kullu sagira wa kabira duk wani dan abin da bai kai ya kawo ba shi sai ya kama shi an yi fasatan baki a kai yace falaita bi zari da kulkin hadis wannan ba namiji bane ne hazaka ya namiji bane ne tabi'a kyakkyawa li'annahu yanbaghi ala rajul an ya'rifa tabi'a al-mar'a annaha furqat min dil'in a'was dan saboda ya kamata shi namiji ya san tabi'a ta mace cewa wata halitta ce wadda an halice ta daga haƙarƙari wanda yake karkatacce fala ba ka an yi sa'amila usulubul mudarat babu ladi yayi amfani da usulubi na lallaki ba usulubi na wulakanci ba wala yukur min Allah kada ya zamana yayi wata zargi da cin mutunci fa inda da isaba yusid wud da sabar da shi yawan zargi da yawan cin hudka yana fata kauna da soyayya da ke tsakanin su yake fa masalan misali kada ta gara mar'a li adakil asbab wa asfaliha ana samun wata macen da zai kishi gami da wani ɗan ƙanƙanin abu wanda bai kai ya kawo ba a kada da kaga yana yi da wata mace inda ta ji sautin mace ce za ta sa kishi wani abu bai kai ya kawo ba ta gani da wata mace yana yi za ta sa kishi ba ta ma san bari tsakanin da wannan mace to idan ya ga wannan kada ya faɗo da faɗa ya ce tana zarge shi tana miki kaza tana cin mutuncin shi la ya san cewa an halice ka daga rauni kuma an shiga wannan baban kamar da muka gani na jiya kamar mashayi ne babu yadda zaka mishi mu'amala ta masu hankali to a nan gudun ce fa'ala rajul an yura iz zalika wajibi ne ga namiji ya kiyaye wannan ya san da wannan wa kada kunnan nisa'un nabi sai girna matan annabi ma ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam suna kishi akan abin da bai kai ya kawo ba fa kaifa bi ni kai asran allati istahawza alaihin shaytan to kuma ya ya gami da matan zamanin mu wanda shaytan ya rijaye su kan cike shi ba karatun qur'ani aka cika shi ba hadisan annabi aka cika shi ba kan cike da fina-finai cike da kallon indiya ta ya za a yi ganta kuma dama ga rauni ga shaidan ga zuciya duka wannan abubuwan suka tattara babu yadda za a yi ka same ta lafiya da duk wani abin da zai fito ta bangaren ta to in ka san wannan duka tuna abin da ya faru da ma'aiki alaihi salatu wassalam zai kawo mana hadisin abul guje ce wanzur aiwar azzauji kai duba ya kai namiji ila ta'amulin rasul yadda ma'anar rasul ta yake mu'amala tare da matar shi Aisha lokacin da ta fita bayan shi tana zaton cewa annabi zai fita ya tafi zuwa ga wasu daga cikin matan nakin amma a wannan gurin falam yu'atibaha annabi bai zarge ta ba wa ra'a gaira ta har kiyaye kishin ta ya san cewa mata suna da tsananin kishi kuma an shiga wannan baban ba zai tsaya musu mu'amala irin ta mai hankali ba annabi alaihi salatu wasalam ga hadisin nan zai kawo mu karanta shi a gurguje daga aisha allah da ita take cewa kana take cewa ala uhadis kuma anni wa anan nabi sallallahu alaihi wasallam bazan ba ku labari ga wani abin da ya faru tsakanina da annabi sallallahu alaihi wasallam tace lamma kana lailati allati hiya indi yayin da ya kasance dare na ne a waje na annabi yake kwana in kana ba sai ya juya ko waza ana adabu inda rijlai ya ajiye takalman shi a wajen kafafuwan shi wa baka da tsarfar da'i ala firashi sai shin huda gehen gwadan shi malullubin shi a bisa shin huda falam yarbis illa raisa ma qad zanna anni qadara qalbi sai da annabi bai zamana ba sai da ke tunanin daidai gwargwadon na yi barci su man ta'ala ruwaidan ya sanya takalmin shi da sandu sandu cikin sandu wa aka zari da'ahu ya bu ya sauki mayafin shi sun mafata har babu ruwaidan sannan ya buɗe kofa ka da sandu wa kharaja ruwaidan ya fita da sandu ta ce faji arsirar iti ra'asi a nan gurin da yasa annabi ya yi haka saboda duk wani wanda kuke kwance kuna kwana kuna barci tare da shi to kai in zaka tashi yin wani abu ka kiyaye haƙƙin shi ka tashi cikin kwanciyar hankali cikin nutsuwa da sannu sannu da santsoyi da ba za ka ɓata mishi barci ba to wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi ya yi ya bi da santo ya ɗauko malallabin shi da yake kwance saman shi ya bi da santo ya buɗe kofa ya sa takalmin cikin santo ya fita da santo ya fita ya maido kofa da santo duka cikin kwanciyar hankali da nutsuwa don kai ɓata mata barci ashe ita kuma tana farke tana jin duk abin da annabi alaihi salatu wasalam yake tana kallo ita tunaninta wannan sandan da yake da yake bi a hankali ta ta kwana ce zai mata wajen gidan wata matar ta ce zai sun manta ala roye ta ce faja alƙidur'i ina gani ya buta sai na ɗauki malallibi na na sanya ta fira a a cikin kaina wakta marta na libe kaina wata kanna aka zari na lulluba da wannan kina jabtuna wanda rasu isri na busan shi hatta ja albakiya sai da je makabarta ta baki algarka farafa a yadaihi talata maratin ya ɗaga hannun shi haso uku ya tsawaita sannan ya karkace na karkace ya yi gaugawa na yi gaugawa fahar wada fahar wada ya yi gaugawa sosai ni ma na yi ta ce fa ahadar ya halarto fa adarsu kuma ni ma na halarto ma'ana na komo gida wata baktu sai na rigayo shi tashin da ya tafi makabartar nan a cikin sando ita ma biyo shi ta yi a naba tana bin bayan shi tana bin bayan shi sai da ta ga me yayi kuma da ta ga yana shirin komowa da gudu kuma ta komo ta rigayo shi gida sai ya ce fada kalku falaita illa aka ja su sai na shigo ba komi ba wani jima'a da aka yi na kishin gida fada kala sai annabi ya shigo fa kada ya ce malaki ya aisha me ya same ki ya aisha saboda wanda yake barci da wanda ya kasance a barke shi da gaugawa zo da gudu ya zo kwanta ya nuna cewa barci yake ana gane me ya same ki ya ce aisha hashiyar rabiya mai ciki cike da shakku kada sai ta ce la ya ma'aikin Allah kada sai ta la takbir anni aw la takbir min latiful khabir ko ti bani labari ko Allah ya bani labari kuntu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah bi abi anta wa ummi ina rantsuwa na fantaka ma'ayyata da ma'ayyina fa akhbartu al khabar sai na bashi labarin abinda aka yi cewa da kafutan nan bin sanka ne bin san danka ne cikin nutsuwa a hankali na bayan ka har sai da naga inda kaje da abinda kai kuma na rigayo ka na komo gida ya ce an ta saba da nazi ra'aitu amami tana yi wake ce wannan duhu-duhun da na gani a gabana ƙarar na amtace haka ne ya ce fa na hazani fi sadari ya bige ni a ƙirjina na hazatan auya asini bugon da da na ɗaji ciwo sun makara ɗaya ce hazanan ta an yi sallahu alaiki wa rasulu kina zaton cewa allah zai zalunce ki da manzan shi kina zaton cewa annabin allah zai miki sata kwana a daren kwanan ki ya fita ya tashi je gidan wata iyalan tashi kul sai na ce mahama ya tumu na faƙad a dama hula duk abin da mutane za su ɓoye to Allah ya san da wannan abu ƙala sai ce fa inna jibril a tani hina ra'aiki lokacin da ke gana hoto cikin sandan nan mala'ika jibril ne ya zo ya bani labari wala mai kuniyar kula alayya kuma da ya zo jibril sai ya tsaya a kofa ba zai shigo ba cikin ɗaki wa kad wa za ta siya wake ke kin hudda kayan ki kina cikin kayan barci fa na dani sai ya kira ni daga waje fa'afa minki ni kuma sai na ɓoye muke fa'ajabtu ya ɓoye a gare ki mala'ika jibril mana fa'ajabtu ni kuma sai na amsa mushi fa'afaitu minki ni ma sai na ɓoye muke unguta cikin santo kan bata muke barci ya ce faza da an ƙadara ƙasa sai na yi tunanin cewa kin yi barci kina cikin barci ya ce wa karintu an uki zaki sai na ki in tada ki daga barcinki ya ce wa kashitu an tattaushi kuma na ji tsoron in na tada ki in barki cikin kewa kina cikin barcinki in tada ki kuma in tafi ba tare da ke ba zan bar ki ke ɗaya a ɗaki kina cikin kewa wannan yasa na yi sanɗo na huta ba don fata kwana ba ne fa amara ni an aci biki algarkar jibril ya umarni ne in je baki algarkar makabarta ta mutanen madina fa astaghfiru lahum in nema musu gafara qul sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah kai fa kuli ya zan ce qala sai ce kuli ki ce assalamu ala ahli diyar min almu'minin wa muslimin wa yarhamullahu almutaqaddimin minna wa almutaakhirin wa inna insha Allah bikum lahiqun addu'a shiga makabarta kenan to ka gani nan gurin annabi alaihi salatu wassalam kaga abin da tayi a matsayin shi na ma'aikin Allah a matsayin shi na manzo na Allah tayi zaton cewa wannan sankan da yayi da hutar da yayi cikin kwanciya hankali cikin nutsuwa ya fita kata ganshi ta yi tunanin cewa ka aje ko gurin wata kishiyarta ce zai je ta tashi ta fi shi da santo sai da je makabarta ta gabi yayi a nan gurin kaga inda wani ne zai yi tunanin cewa ba ki yarda da ni ba ne kuke kaza yi ta faɗa yi ta zage-zage amma annabi alaihi salatu wasalam da ya san an shiga cikin baban kishi ne bai tsaya ya karanta mata ba faɗa gami da abin da ya tsayi ba zai ce mata ba kaza ko ya zazzage ta abin da ya nuni kawai cewa kin yi zaton cewa Allah zai zai zalunce ki da manzon shi yace wa zawjul aqilu namiji wanda yake mai hankali ko allazi yu'atibu itabal muhib shine wanda ko zai yi zarge shi zargi na soyayya zai na mai son ta ba zargi ba na kiyayya wa huwa itabun bidun ta'akkub zargi ne ba tare da kan mutunci ba yalta misir ma'azir zai rika nemo uzuri in ta yi wani abu wanda ba daidai ba shi zai rika nemo mata uzuri wa yusin zannabi zaujati ya rika kyautata wa matar shi zato wa idza ra'a zawjul anna al-amra la yahtaju itaban idan namiji ya ga wani abun bai bukatar zargi fal ahsan bihi abin da ya dacewa an ya tagada wa an ya tagafal wa ya tagada ya rumtse idan shi banza da abu inda wani dan kuskure ne wanda bai kai ya kawo ba ya rumtse idan shi ba sai ya maganta ba yana ta cece ku ce akan abubuwan da su je kai suka kawo ba yace wa alayhi bi usulubil mudarat ina horon shi da ya amfani da usulubi da salo salo na lallashi ba na cin mutunci ba yace fa hadha khulqul muslimul haziq wannan ita ce dabi'a ta musulmi na gari mai hankali wanda ya san abin da yake yace fa qad hadisu shay wani abu yana iya faruwa fa in ataba aw akthar min al idan mutun yake zargi ya wuce gona da iri wajen zargi wal intiqad da kuma intiqadin ta ya ce ruba ma takbur mutira so diya matsala sai ta girmama wai azumu dara cutar ta yi tsanani dan lafin da bai kai ya kawo ba in ya kama yake ta faɗa yake ta faɗa yake ta zage zage abin sai ya wuce gona da iri wanda duk wanda aka gaya ma cewa kaza ne ya zama na sababin tsakanin su zai yi mamaki to me aka yi ɗaya daga cikin tsaye mummunan tasarrufi cikin mu'amala da laifin in an samu laifi ko cikin mu'amala ta da mutane ne in ya zama da aka maka laifi aka maka abin da ba daidai ba za ka yi mugun tasarrufin da ya wuce iyaka to sai zai girmama mushkila har ta kai inda ba gurinta ba ya ce wal mar'atu fi zalika ma'zura macen tana yiwa ta zama tana da uzuri wa qad qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam yake cewa istawsu bin nisa'i khairan kamar nan da yake cewa ka rika kokarin neman uzuri da neman hamzari ala sabilil misal ya saba kullun ya taso karfe ɗaya ne daga wurin aiki sha biyu ne ko karfe biyu ne daga wajen aiki zai taro da abincin shi da ruwan shi da shimfiɗa shi komi ka gyara mashi abinci zai yi ya kwanta ya huta to a wata rana idan ya samu ya shigo yagga ba a ko ɗaya daga cikin wannan abubuwan ba ba kawai faɗa zai tada ba me ya same ki ina kika shiga har yanzu ba a yi kaza ba ba a yi kaza zai kama zage zage la ya nema masa uzuri yace kana yiwa yau wani uzurin ya gito miki ban ga ba kin yi abin da kika saba ko kaga sai zama da uzuri ne ya nema mata da nema mata hanya nan sai ya buɗa mata kofar ta ce eh kaza da kaza da kaza suka faru kenan kaga abin ya wuce cikin ruwan sanyi ba tare ya ji uzurin ya ji dalilin amma sai bayan ya yi zage-zage yana ta faɗa ko da da uzurin ita ma ba za ta gaya mishi uzurin ba sai dai ta biye mishi a ita zage-zage kaga abin ɗan ƙarami ne an wuce da shi ya kai inda bai kai ba shi yasa annabi alaihi salatu wassalam a cikin hadisin da bukhari da muslim suka wando ke cewa istausu bin nisa'i khairan ku yi wasicin ga mata ga alkhairi ma'ana fal yusi ba'dukum ba'da bangaren ku su rika ma bangare wasiya kowa ya rika ma dan uwan shi wasiya gami da matar shi ya rika kula da ita ya rika mata mu'amala ta gari yace fa innal mar'a kaga ku ai sabanin abinda musulmi suke a yau wa musamman ma wanda sai kasance sun jahilci addini duk wanda ya zo ya zamna aibin matar shi ne ta zano ma abokin shi shi ma wanda ya ta zano ma abokin shi suna ta zazzabin suna cin naman suna matan na yanzu ai sai a hankali ai matan na yanzu sai kaza to alhali ko ba haka ya kamata ba yace fa innal mar'a abin da ya dace da dan uwanka ya kawo maka ya ta mini kaza ta mini kaza sai ka mishi nasiha cewa kai hakuri wani mata ka san sai a hankali an halice su daga mutane ne masu rauni ya mishi nasiha dai da zai kwantar mishi da hankali ya nuna mishi cewa kowa ma da ya hakuri ne yake da su amma ba ya kawo maka matsalar ka ba ta kama mishi a caccake ta a zazzage ta yace fa innal mar'a khulqat min dil'in awaj mace an halice ta ne daga eh hakarkari wanda yake mai karkatacce wa inna awaj dil'i awahu yace mafi karkata a cikin hakarkari shine saman shi fa in zahabta tuqimu hukatata wa in kace he ka mere hakarkari kare ta karya ta zakai hakarkari wannan da yake jikin mutum mun san a karkace yake to duk wanda yace zai kama hakarkarin shi da ke jikin shi sai ya nake shi ya yi ras ya yi libar tsoye zai karya ne ya ce fa'in zafa in kuwa in tare da hu idan kace ka ba shi to ba zai kushe ba har abada yana karkace kenan mace ba zata meke maka ba haidi a wata ruwa yake cewa lam tasaki laka ala tariqa ba zata meke maka ba kaska danta lafiya lauta meke babu matsala fastausu bin nisa'i khairan kuma Allah ne kadarta haka ya rubuta haka ba dan komai ba ne saboda ibtila'i ne jarabta duk ko wani abin da zai kasance na rayuwa Allah sai ya so ko jarrabawa a ciki saboda duniya gaba ɗaya gidan jarrabawa ce kaka yi tunanin cewa to me yasa aka halice ta da raunin da a da su masu zama mai kafu ta hiyar ta zo daidai a cika masa hankalin sai zama da hankalin ya zama irin na namiji la haka Allah ya ga dama don ya jarraba ka haka Allah ya ga dama don ya jarraba maza kamar yadda jiya mun gani cewa da Allah ya san suna cike da tsananin kishi ba abin da suka yi kama a ce a musu kishiya to Allah dan saboda ya jarraba su ya ga karfin imanin su ya ga wa zata yarda kaddara Allah sai ya ce ba ɗaya ba biyu ba uku ba har kuɗa ake iya yi duka wannan cutarwa dan Allah ya jarraba ta akan abin da ta hiki abin da ta hibar san shi a cikin rayuwarta sai Allah ya jarrabe ta da wannan ya ga wa zata karbi kaddara Allah wa kuma zata yi mu'arada da hutu na hutu da doka ta Allah ya ce wa in kana labudda min al-isabi idan ya zama na babu makawa miji sai yayi zargi kaga dai sai maka yayi idan an samu kuskure an samu tayi wani lahi ka bayyana mata lahinta ta fuskar lallashi ka bayyana mata lahinta ta fuskar nema mata uzuri to yace idan har wannan kin bai yi ba dole bukata ta kama sai an yi zargin sai ka yi fadan sai ka yi mata magana to fa'ala zauji an ya ta'alla bi hadhihi al-adab idan zaka ma matar ka fada tayi wani abu tayi wani lahi to ga wasu ladubba guda shidda zuwa bakwai wanda ya kamata ka kiyaye su na farko adamu tahawilul amrul mahallul itab yace kada kai amfani da abin tsoratar da lamari lokacin da kake amfani da zargin nata bi haitu yaj'alul hayya qubba wa yatasa'adul amr sai yadda zai kasance kamar maciji ne karihi kofa kuma kana fama ka ce sai ka ya fita ta sama ya ya bulle la kada ka rike kofa ko ina ka ce zaka kama ta zargi babu wani hujja da zaki ga mu sau a wannan lahin da kike ba wani uzurin da kike mana in amsa ba wani sauraron ki da zan yi kenan ka ganin ya rihe kofa ba ya tsayawa ya saurare ta ba ya tsaya ba ya yi to in ta kama amma mace fada kada kai irin wannan rishin tsarin yace fa yan baji an yi al'amur haji mahujmahu ya kamata ya ba lamari daidai girman shi lamarin kada ka girmama shi ya wuce inda yake yace fa la naj'alu min al-far'i asalan kada daga far'i mu kawo wani asali wani yake kada ya zamana wani abu da ta yi wani sababi da ta yi don ta yi kaza ce ai kaza kin nan da kike saboda kaza ne na lura da ma biki so na lura da ma kaza da saboda dalilin wani laifi daya yayi ta huddo laifi ka mutafarri'a karkashin wannan laifi la ya tsai da abin daidai inda yake ba za ka ma mutum istinbadin laifi ba karkashin wani laifi shi ba fikihu bane an kawo hadisi kai ta istinbadin hukunce hukunce karkashin shi ta yi wani laifi kai da kanka zaka yi ta istinbadin wasu laifukan kana jona ma wa'ancan kana istinbadin wasu laifukan kana jona ma wa'ancan ai da ma kaza ne da ma kaza ne to wannan yana daga cikin rishin usulubi da rishin kuma sanin ya kamata kai abin da ake so kai abin yana matsayin babba lahin yana babba kamar doshi karami ba wai lahin yana karami ba kai maman neman mai da shi babba in dai ba dama rabuwa kake so a yi ba yace wale sai kasanatul zauji kasaratul tahalilat yace namiji wasa nufin zauji miji ya misanci yawan tahalili wa qira'il muqaddimat da kirkiro wasu muqaddimat la wujuda laha wanda babu su yace zano mata abubuwan da ba haka nan bane wa ibni alaiha na ta'ijin ajiba duba da wannan ya ta huddo na ta'ij yayi ta huddo na ta'ij wanda suke abun nan wani dan abu da sai wani ladi da sai ya rika cewa ai da ma kaza kin da kika yi na lura cewa kin gaji da zamani da ni na lura cewa kaza kaza na lura cewa kaza kaza dalilin wani ladi da balla kada ya ta kirkiro salanka karkashin wani ladi da yace wasin badatin gariba ya ta kawo istinbadi na ban mamaki wanda babu wanda zai yi wannan istinbadin karkashin wannan ladi kaga wannan abu na farko da ya kamata ya kiyaye kenan abu na biyu idan zai ma matar shi fada ya ce albada bisalmihi kabla tattari ya fara da harara garke kafin ya bayyana abin kyarara ya fara da jirwaye da kamar wanka kafin ya kai zuwa ga lahin da ta aikata kada ya zo kyarara kawai ce ai na ga kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza la ya fara da wannan koda ya san cewa wannan abin ita ta yi shi ya buɗa mata kofa ya fara mata talmihi jirwaye da kamar wanka babu ni matsala a cikin rayuwa ta kamar in tarro a ce na karro kayan wannan kita shin ta a face ko kuma a hargitse ko kuma a kaza tana yiwa kayan kwanciya wannan na yau yaran nan sun fata mini su ko sun yi kaza ko sun yi kaza duk da ya san cewa ita ce bata gyara mishi bata yi kaza ba la'alla kin yi shimfiɗa yara suka zo suka babbata suka buɗa mata kofa wannan talmiji ne yake yi in zata ga dama in zata gaya mashi gaskiya ya ce a wallahi wani uzuri ne yazo ni kin ce ma ban yau ba lahin yara bane to kaga wannan sai zama ya buɗa masa kofar da tarihi wannan lahin da yake kallon lahi ne amma daga ganin wannan abin da bai so yace kullun ina gaya miki dama kai ki bar takewa ina tarrowa in buɗa ta ba a gyara ba ki bar takewa ina zawwa ba ai kaza ba in kina kaza kin nan zan mutafa daga zawwa kawai da tasrihi zai fara la ana fara da mukaddima kafin a kai bayyana ma mutum laifi mai yiwuwa tun a mukaddima a hallale matsalar ba sai ta kai inda za a karraha ba ya ce da anna tasiri kar ya faru don saboda bayyana laifin karara yana nasa mutum cikin kunci ya ce wani kusu mutafawi ta tahammul kuma rayuka na mutane sun sha bambam wajen ɗaukan abubuwa wani wata za ta kasance idan ka masa wannan cin mutuncin zuciyarta ba za ta iya tahammuli ka jure ma wannan maganganun da zaka gaya masa ba kenan kana farawa da wannan sauka buɗe kofar fatawa yace wa ya'i tami za ka nata zauja za ta fahimci yace ya kiyaye talmihi jurwaye da kamar wanka idan mutum zai ta iya gane wa illa idan kuma ba za ta gane ba ta doluwa ce to sarraha zauje nan gurin namiji sai ya bayyana wa amruhu ila Allah lamarin shi zai koma zuwa ga Allah yace lakin bi rizqillahi kunuf amma ko zai sarraha ya sarraha ya bayyana abin karara cikin nutsuwa cikin tausasawa ba cikin girza da bazaza ba da kamshin magana da faɗin magana da gaje-gaje ba wannan na biyu kenan da ya kamata ya kiyaye na uku idan ka kama ya ma mata shi zargi ya mata faɗa al ikraru bil itab ya mata shi a sirrance daga shi sai ita ba cikin mutane ba ba gaban yaranta ba fala yaj'alhu amama ahadu min nas kada ya sake yi kama mata shi faɗa gaban wani mutum daga cikin mutane kaf duniya ko uwarta ce ko ubanta ne ko ma'aikinta ne ko yanta ko kananta ko naka kakka take ka rika mata fada a gaban wasu wanda yake wasa kai bane kawai abin da ake bukata daga kai sai ita zaka mata fada yace hatta lau kana a karin ko da a ce makusanta ne kamar yadda na fada yace fa fi zalika saturun bi ainil muqdi idan ainil muqdi ala tafi wannan idan kai haka duk wanda kan ma haka to zai taimaka mishi akan gyara kuskuren shi saboda in cikin mutane ne kawai cin mutunci ne kamar yadda al'imamu shafi yake cewa rahimahullahu ta'ala wanda ya ma dan uwan shi nasiha daga shi sai shi wannan ita ce nasiha salisa wanda ya ma dan uwan shi nasiha da gyara a cikin jama'a cikin taro to wannan kunyatawa ce ba nasiha ba ce yace wa fi gairin yi fadiha in kuma ba daga kai sai shi bane to wannan kunyata shi ne kai wannan na uku kenan kenan ka ga wannan bangaren mazaje suna kuskure wani gaban ɗiyanta zai ta cin mutuncin ta gaban ɗiyanta zai ta gaya mata bai san ba cewa mummunan sako ne na tarbiyya yake dasawa cikin gidan shi ko da mace ta yi wani abin da ba shi ba zaka gaya mata zaka mata faɗa to ka shiga ɗakin kulya in yara suna waje ka kira ka daga kai sai ita ka gaya mata duk abin da zaka gaya mata amma a cikin yara ka kama faɗa kai ta zage zage kai ta cin mutuncinta inda yaran kamar za ƙanana kana daka musu aƙida da zarafin cewa wannan mu'amala ake ma mata ya tashi shi ma duk rage ya arbe da wannan mu'amala zai ma iyalin shi ba wanda kuma zai hujja mishi yaro duk abin da ya ga baban shi da ma'ayyaci ma'ayyaci suna yi kawai shi ne daidai kenan wannan ai kamata a kiyaye na hudu ikhtiyaru waqtil munafiq mutum idan zai masa zargin zai masa fada kayi wani lahi ya zaɓi lokacin da ya dace fala yu akidu inda al-iraqi wal gazab kada ya mata abin nan zargi lokacin da ya mata fada lokacin da tana cikin al'ada tana cikin jinin haila wal gazab ko kuma tana cikin hushi tana cikin ma yaran ta fada sun bata kaza sun mata ba daidai ba sun mata lahi kuma ita ma lahin ta ka zo ka hauta da fada kenan tana cikin bata rai kuma kai ma ka zo ka hauta da wani abu na bata mata rai ko kuma in tana cikin al'ada tana cikin jinin aihuwa ko na biki jiya mun gani cewa bai kamata ba saki ma yana daga cikin wannan daga cikin wannan hikima da sassa Allah ya haramta aka kake su cikin wannan hali yace bari ta yi tsata da umur wa tasfu wa tasfu nufus yace bari ya bi abin da sannu ya bari har lokacin da zuciyarsa lamurra za su kwanta wa tasfu nufus kuma ran sai samu samu haske tana cikin fara'a tana cikin farin ciki zai kasance ya same ta mata faɗa akan abin da take to a lokacin zai iya karban gyara yace hina zai wajhu itabuhu bi rifqin a lokacin nan kana cikin batta da matsala cikin walwala da tsagar ta kawo mata zargin da faɗan da kake so ka mata a cikin tausasawa shi ma ba cikin cin mutunci ba yace na hudu Allah ya ajiye ta ila daren akabar ya san cewa wannan zargin da zai mata da faɗan da zai mata ba zai kirkiro wata cutarwa wadda kan wuce wannan ba duk abin da zai in ya san cewa ana lura almafasil da almasalih da almafasil sai a auna in maslaha ta fi girma gami da mata faɗan sai yayi idan kuma ya ga idan ya tsaro mata faɗa kan wannan abun za a samu wata matsalar da ta fi wacce to wannan sai ya kiyaye ya ce farkafir minar ita da ilajin kadai abinda ake nihi da ma mace faɗa da zarginta shine gyara kuskurenta fa in kane sau harbin akbar idan zai buɗe jirhan akbar idan zai buɗe wani rauni wani ƙurjin da ya yi wancan to ya bar shi sai an samu lokacin da zai dace wannan kuma yana buƙatar fahimta kyakkyawa yana buƙatar hankali shiryayye kuma yana buƙatar mutum ya zama mai takawa ne da kuma hasken zuciya da basira babu wanda zai iya yin gidan gidan shi ya rika gidan gidan shi ya tafi lafiya lau da shi da matar shi a zamana lafiya sai wanda ya siffanta da wannan sufofi da malayan ambata na shidda almuhafaza ala almu'atab la bi jarbihi wa la yankisu yankisu yace a wajen yin zargi ita wadda za a zarga matar shi da zai zarga ya maka fada to kada ya kawo wasu abubuwa da su daka mata rauni a cikin zuciya ko kuma wasu abubuwa da za su nuna cin mutuncinta da wulakanta ta bal ya zaru da hubbu wa taqdir ya rika bayyana mata san da yake mata da kuma mutuncin nata da yake gani yana yi kuma yana gebo kalmomin da suke nuna bai sarka ba gami da san bai sarka ba gami da ganin mutuncinta to amma wani in ya tashi fada ya tashi zargin haƙuwarsa sai ya gama ya tashi zargin sai ya gamo da har ma'aidiyarsa to kaga wannan zargi ne wanda in kan masa shi har abada wannan so da kauna ba za su komo cikin zuciyarsa yace wa rayta arat mirariyatul iqa'i wa safa ya rika nuna masa kwadayin shi na ci gaba da ɗan uwantaka da kuma zama tsamtacce ya ce fa inna hu yabqa wudu ma baqi al-itab to in yayi haka duk da zargin da ya mata zargin nan da fadan da ya mata bayyana dukkan da soyayya shirke cikin zuciyarta na bakwai al-bu'd an al-istila wa tashaffi wal israr wal inad yace ya nisanci al-istila ya rika nuna mata ko da yake shine sama shine oga shine mai gida ya rika nuna mata ita ba kowa bace idan zai yi fadan kada ba wanda ya isa ni in in aje doga ya keta ba wanda ya isa in yi kaza ba wanda ya isa a yi kaza to wannan kalmomi ne wanda suna nuna bayya ganin mutuncinta ya kiyaye gami da wannan ya ce wata shafi da kuma neman cewa kana neman waraka ne ta baka maka da kai ma bari ka hudo kalmomin bakin ciki da ke bakin ka ka huce la ba zancen ka zazzage ta ka huce bane ba ka kokarin gyara kuskuren ta ne kake yi da kuma ci gaba da kuskuren ka da kai ya ce wannan yana daga cikin manya-manyan ladubba masu mahimmanci da ya kamata mutum ya kamata a kiyaye sa a cikin fikihul isab fikihu na kokarin zargi duk wanda zaka zarga duk wanda zaka ma fada yayi laifi zaka nuna mishi kuskuren shi to wannan hanyoyi guda bakwai su zaka bi sai ka zaka sa an samu ya karbi kuskuren shi lafiya zau kuma ka daidaita shi ta yadda zai iya amsar laifin shi ya gyara amma in ka kuskure kan mutu wasu abubuwan da ba wannan ba laifin naki ne ma tabbas yayi amma ba zai amshi laifin ba sai dai a fata abin kuma a ci gaba da rayuwar da ba ita ba ya ce to wajibi ne gami da namiji ya kiyaye wannan ya ce idan ba aibar zan ka sani cewa ya kai namiji sai ce wal isab safa ta 41 ya ce wal isab ne fil umur al safiha yusibu mar'a bi sutur wa khalq al a'sab ya ce zargin mace akan wasu lamurra mata faɗa duk wasu abubuwa wanda ba su kai suka kawo ba wani abin da bai kai ya kawo ba ruwan wanka in ba a kai musu ban ya fara faɗa ya fara zage-zage sai ka ce wani abu ne aka mishi wani ɗan abin da bai kai ya kawo ba in aka mishi ya fara faɗa to abin da bai kai ya kawo ba ka riƙa ma mace faɗa da yawan zargin kawai so ake abin da bai kai ya kawo ba ka rinse idan ka kai banza da shi kamar ma ba a yi ba kamar ba a yi shi ba ma zaka ɗauka matuƙar abin bai kai inda har sai ka matsanta ba yace da annas ya bude sabata lahiquha ya ce don saboda ita bulala ta zargi tana shiga cikin zuciya ne ta rika mata kukurihi wa aka tani tun san ta kuma sanda ta zargi tana sauraron abin da zai zo wa hiya mu'atabatun alal amrayn in aka danta qala da jamu huwa sahi yace ilam ka sani ai wa ya kai namiji annahu la yakadu baytu min khilafat babu wani gidan auren da ya kubuta daga sabani walakin bi gadda tsarfi an hajil hakuwa amma idan kana rubuta idan ka gami da yan ƙananan kurakurai to wallahi ya ce wannan sabanin rasa su za a yi kuma ta zuru shahana gaba da kiyayya da matarka sai ta kauce wala ta kun min man yufatimu zawjatu bi sababil inadi aw kibr kada ka zama wanda yake ma matar shi zargi wanda yake kokarin husuma da matar shi saboda sababin kaurin kanshi da kuma girman kanshi aw biduna dawabit shari'a ko ba tare da wasu ka'idodi na shari'a ba yace baka sani ba cewa husuma tana baka so da kauna duk wanda kai husuma da shi wanda kake ta rikici da shi kana ta garrama da jayayya da shi to wannan san da yake maka yau da gobe gogewa yake yau da gobe rasa wannan san da yake maka ake wa karta azumul mushkila ce kana ana samun wata mushkila wata matsala ta girma wa da dara cutar ta girma yace ma zambu da auladan da zina warna aba an fi samun wasu ja yace menene zunubin yaran da suke ga uwayensu kullum suna cikin husuma da jayayya duk yaran da za su taso suna ga da baban shi da mamman shi kullun cikin rikici ake kullun cikin hada ake to wannan yaran za su tashi da nafsiya rishin tausayi a cikin rayuwarsu da rishin rahama a cikin rayuwarsu da kuma ita diyamar san zaka ganin cewa mijin kullun haka ya kamata a mu'amalance shi ita ma wannan ke shi ma mijin namiji da namijin gani zai yi yadda uban shi yake ma kuma aiyar shi haka shi ma wannan shine daidai wannan shine tsarin da ya kamata a tafi a tafi tarbiya a aikace ta kai tarbiya a wa'azi duk wani wa'azin da zai yi ga malamai suna bayanin darajar mata karrama su ake mutunta su ake amma in ya je ga gida baban shi ba haka yake ma mamman shi ba babu yadda za a yi wannan wa'azin ya tasiri a kwakwalwar shi yace tsina annal awladul jirana yata'amuna bi hayatin tayyiba mustaqirra ma aba ce lokacin da zaka ga diyan makwabta suna ga ma'aifansu suna cikin rayuwa ne tsatsa rayuwa ta jin daɗi da kwanciyar hankali shi kuma sai ga baban shi da mamashi kullum cikin hada ne ake yace shin wannan ba hanya ba ce kake tsora diyanka na kauce ma hanya da kuma ɓata diyanka kuma ka zama na kai ne sababi duk wanda zai kasance da shi da matar shi suna ta yawan hada suna ta cece ku ce da matar shi gaban yaran su to wallahi ya san cewa warga zama diyanka rayuwa ne yake babban muguwar sura ce kuma shi ba zai mutunci ba na kirki idan diyan shi ita ma ma'aikiyar ba za ta yi mutuncin da ya kamata ba amma ya ga kullun yaro da baban shi da ma'aikiyar shi mu'amala ce ta mutunta juna mu'amala ce ta ganin darajar juna to wannan zai sa ya zama da yaro ne mai tarbiyya mai hankali ya tashi da rahama ya ce wa ya aibar zaujul aqil ya kai namiji mai hankali kada ka sanya matarka ta zama abokiyar husuma ka da abokiyar jayayya ka kiyaye ka zama cikin masu son zuciya da kuma tsaurin kai kana ta neman lamurra wanda ba su kai suka kawo ba kana girmama su kana ɗaukaka su ka sanya zuciyarka mai yalwa ce zuciyarka mai arban amsar gyara ce la tunaqis fi waqtil gadu fa tuzadu mushkila kada ka rika munakasha da ita cikin lokacin da ka hau saman fushi ko lokacin da aka maka abu na bata rai ya zama da kana rufe idan ka kana kau da kai ba kana ta yawan hada kana yawan zage zage ba akan abin da bai kai ya kawo ba yace min al-azwaj daga cikin mazaje man ya tatsalla ila gairi zaujati la yarda wa la yaqni bi akwai wanda yake tsinkaye yake nan zan mai nuni zuwa ga wasu abubuwa masu muhimmanci daga cikin mazaje akwai wanda zai rika tsinkayen wata wadda ba matar shi ba la yarda wa la yaqni biha ba zai dangana ba ba zai yarda da matar shi ba kullun irin shi yana kan matan titi minan nasu man ainihu za'iga da kai cikin mutane wanda idan shi a karkace yake yanzu huna wa hunaka ya kalli can ya kalli can idan shi bai tsaya ga matar shi ba duk lokacin da ya zama na matar shi ta gida idan shi bai tsaya a kanta ba daga ya fito titi ya ga wacce ta mushe ga wacce ta mushe ga wacce ta mushi to wannan har abada ba zai zamana zaman lafiya da matar shi ba yace la yuddu tarbe jin tsoron Allah bai rumta idan shi yana take ragama idan shi duk inda ya ga dama dama da hagu sai Allah ya mishi ukuba da rishin dangana da yarda da abin da Allah ya bashi yace bal rubbama tana yiwa so yawa shi wannan mutum ya ce al'amur ilar siyana lamarin zaka ga ya kai shi zuwa ga ha'inta ya ce wata tafaku a wasurul hayatun zaujiya ya ce zaman wannan na auratayya tsakaninsu sai ya warware ya kucinci ne ya sassage ya rika zalunta da yana tare da ita tana gidan shi amma kuma yana hira da wasu a waje tana gidan shi amma kuma yana cikin wata matsala a waje wa hadhihi min al-afatil hadira wannan yana daga cikin babban alluba babban musiba allati takunu fi ba'd al-azwaj wadda take kasancewa cikin wasu bangare daga cikin wasu mazaje wannan kuma haka ne mazaje a yau masu yawa mutum yana da arni yana da matashi a gida amma kuma sai ya kasance yana mu'amala da wasu a waje ya je yana wata soyayya ta banza da wasu wanda suke waje ko da armansu zai ko da ba armansu zai yi ba ya ci gaba da wannan mu'amalar da su wannan abu ne wanda zai warga da gidansu zai warga da zaman lafiya a cikin su tsakanin shi da iyalin shi duk lokacin da mu rike wannan da kyau duk lokacin da matar ta tabbatar da cewa kana mu'amala da wata a waje ka ɗauka ko hira ce ko wata lalata ce ko a ne ko mai saji ne wallahi tallahi an ƙari zaman lafiya a gidanka kun ƙari zaman kwanciyar hankali da ita me yasa dan saboda wannan kishin da Allah ya daka a cikin zuciyarsu har abada da yawa zai kasance wasu daga cikin mabaje da matsayi wanda kana da mu'amala da su a matsayin mu na ɗaliban ilimi idan matsala ta samu tsakaninsu da matsayinsu muna shiga tsakani mu sasanta mu sulhunta juna amma matsala guda ɗaya wadda duk yadda zaka yi ka sulhunta ka baka sulhuntuwa a ce yana mu'amala da wasu yana hira da wasu a waje to wallahi duk yadda za a yi babu yadda za a yi a samu sulhu tsakanin su yace baka ji ba Allah madaukin sarki yana kira ga maza ce kullu mu'minina ka gaya ma mummune maza ya guddu min absarihim su rimbe idanun su gami da kallon haram wa yahfuzu furujahum kuma su kiyaye farjin su gami da zina yace zalika azkarun wannan shi yayi musu sarki inna allaha kabirun bima tanawu yace in zar aihu zawjul kha'in ka kiyaye ya kai namiji wanda kake ha'intan matarka an san ta hika hurmatullah ka ce ta alhurman Allah wa anta ka fil fahisha zaka fada cikin zina fa taka fil mahzur ka fada cikin abin da Allah ya hana yace fa kam azalla zina min aziz zina kwa so nawa nawa ta kaskanta wanda yake mai girma ne mai daraja ne mai mutunci ne duk wanda aka kama shi da lahinta to mutunci shi ya kare ko ma wani irin mutunci ne gare shi ya ce wa afkar min ganiyin nawa nawa da ta abin nan ta kaskantar da ta talautar da mawadaci wa hadda min sharaf wal muru'a ta zubda mutunci mai darja mai mutunci ta zubda mishi mutunci yace aru ya adabul buyut aibun zina yana rushe gidajen aure wa yadati alu ru'us kuma yana tunkuyar da kawuna wanda suke madaukaka wa yusudul wujuhul bayda yace al wujuhul bayda fuskoki wanda suke farare suna bakantawa su koma bakake babu wanda yake kallon su da mutunci ba wanda yake kallon su da daraja zuwa ga safa ta 43 yace wa ilaju hadhihi al-afar khabira bayan yayi dogon bayani kan wannan matsala ta namijin da yake ha'intar matar shi yana tare da matar shi amma yana mu'amala da da wasu a waje yana mu'amala da wasu a waje har ma ta kai zuwa ga lalata yace wa ilaju hadhihi al-afar khabira yace ga maganin wannan matsala kamar yadda muka faɗa duk wata matsalar da zai kawo malam sai ya kawo mana menene maganin wannan matsala ba a ambaci matsala kawai a wuce ba sai ya faɗi mahuwar ilaji menene maganin ta ya za a magance wannan matsala yace maganin wannan matsala ga shi kamar yadda zan zano maka su awwalan na farko yajibu alal mar'a an yattaki Allah ta'ala wa yuraqibuhu wajibi ne ga mutum ya ji tsoron Allah ya san cewa Allah yana tare da shi a duk inda yake yana ganin duk abin da kake aikatawa wa ya alam shi miji ya san anna Allah mutsalim alai Allah yana tunkayen shi fa yattaki fa yaqawwa fa yaqawwa imanahu sai garfa imani shi fala yasawa adahu kada ya manta alƙawalin Allah na alkhairi wala wa'idu ko ko mummunan narkon shi ga wanda suke safawa kenan wannan abu na farko in kana tuna wannan ka san da wannan to ba za ka rika ha'intan mata ka ba dan ba ita kake ha'inta ba a hakika Allah mahalicin ka kake ha'inta shi ya haramta wannan ba ita ba saniyan nabi gaddul basar ya rumfe idan shi ya ce fa in na tsaye nazaratul muharrama ya sama da kallo wanda yake na haram sahamu min sihamin iblis kibiya ce daga cikin kibiyoyi na iblis la'anatullah ya ce tun ilu sahibu ha ila mawaridil haraka kallo shi yake daukan mai shi zuwa ga magangara ta hallaka wa illa bika su da hazil bidaya ko da a farkon ba zinabi yake ne amma ya kasance ya kallu wacce ya kallu wacce ya kallu wacce sakamakon wanda ya saki irin shi akan wannan shine fadawa cikin haram saboda me yasa wannan kibiya ce daga cikin kibiya ta Iblis wanda ita yake abin da yake amfani da ita yake kokari ta rika ka a matsayin makamin shi mu sani cewa hadisi ya tabbata a cikin sahihi Muslim annabi alaihi salatu wa salam yake cewa mar'a idan mace ta fito idza kharajat al mar'a istasharafa shaytan idan mace ta fito shaytan sai ya linkun mata su rika tafiya duk inda za su tana fitowa titi to kawai zai cafkun mata ya liƙe mata sai duk inda za su tana tunkaro wani namiji tana karo wasu maza zai yi ta kawata masa su ya yi ta sawa tana burge su ya yi ta sawa duka wannan abubuwan daga shaidan ne saboda ita ce makamin shi shi yasa annabi alaihi salatu wa salam ke cewa ma taraktu ba ali fitna da ni azabu ala rijal min nisa baya na babbar wata fitina da ya hallaka mazaje ba sama da mata me yasa shedan saboda su ne babban makamin shi babban kibiyar shi to wannan da Allah ya san wannan sai yake karim da idan ka tsakani gami da kallon haram saboda wasila sai zuwa ga aikata banna yace wanzo kai fara bada Allah bai da dabbil basari wa hindil furuj fil ayati ka duba ka gani da kyau yadda Allah ya gama tsakanin lumse ido gami da kallon haram ya gama shi gami da zina me yake maka yace ya guddu min absarihim su rubuta idanuwansu wa ya hafa zuku ya mutu kiyaye gaban su gami da zina me yasa dan saboda kallon idan shi yake sabbaba zina kallon idan shi yake ja faduwa bayan faduwa mataki ne na farko mataki ne na farko na zuwa zuwa ga wancan muguwar marhala ta gaba yace wa kaifa mana abi gadil basar kaga yadda Allah ya fara da cewa a rubuta ido kafin a kai zuwa ga ambatan kiyaye farji gami da zina ya ce li annal basar ra'ibil qalb saboda shi ido dan aike ne na zuciya zuciya take aika shi kallo abin da take so yana kallo abin da take so to kuma da za ta yi ta neman cewa sai an biya mata bukata yace alam tar annal ayatu lil qalbi ra'idun fama ta'rifu al-aynani fal qalbu halifun yace baka gani ba cewa abin da zuciya abin da al-aynu lil qalbi ra'idun shi ido dan aike ne na zuciya duk abin da ido ya ce ya mushi to zuciya sai ta karba ita kuma ta ce sai a nomo a biya mata bukatarsa ya ce wa kan min nazaratin muharrama nawa nawa ne kallo wanda yake na haram ya ja mutum zuwa ga kallo masu yawa na haram ya kalle ta so ɗaya kallo na haram wanda an haramta ba kallo na halaka ba ya kalle ta shaidan ya sa mushi aran to cewa inda ƙara na biyu ƙara na uku ƙara na hudu har ya wuce gona da iri abin ya kai cewa to yi masa magana mana to ika zamana har ya kai zuwa ga inda ba a so ya ce wa kadatin nazarati ila mamsa kuma kallon sai ya ja zuwa ga abubuwan da sun saba ma shari'a sun ma mawa'idu bai farka sannan sai alƙawulla wanda ba su dace ba ya ce huzumun na rubutar yiru sharari duk wata wuta da kaga ta girma ta zama gobara ta zama kasuwar wuta daga ɗan ɓali aka kunna ta a shana da aka kunna ta yan wuta ce karama amma tana girma tana girma har sai ta gama garin nan ta ƙona shi gabaki ɗaya to haka nan duk wata musiba musibar lalata musibar zina tana farawa ne daga wannan abin da ka rena shi yasa Allah ya fara da shi aka kiyaye kanka yace kam nazaratun fatakat bi qalbi sahibuha fatakar zihami bila qawsin wala watari wal mar'u ma dama za an yi kallibuha fi ayyul ghayr mawqufun ala qadari yasuru muqaddasahu ma darra hujjatuhu la marhaban bi sururin ja'a bi darari yace kam nazaratun nawa nawa ne kallo fatakat fi qalbi sahiba wadda ta hallaka mai ita a cikin zuciya yace fatakat sihami ketawa da hallakawa ta kibiya yadda kibiya za ta hallaka mutum an an halba ta to haka idan ka in ka zuba shi ga kallon mata zai jayo maka hallaka bila kausun wala watan ba tare da kwariwa ba tare da kibiya ba yace wal ma'u ma dama za a yi kallibuha idan mutum ya kasance ko da yaushe idan shi jiju ya ce yake ya kalli can ya kalli can ya kalli can yace bi a ayyul gairi cikin idanuwan wasu to mawqufun ala hadar yana wuta kan hatsari wanda ba karami ba yace ya tsoro mu fada tabu ma zarra mu yato me yasa suke ga duk galibi wanda suke mu'amalar su tana da mu'amala tana da alaka sana'ar su da aikin su yana da alaka da mu'amala da mata da ƴan mata zai gana ta kama su da lalata ana kama su da abin da ba shi ba saboda kullun sahe da yamma yana tare da su yace sirrin bukulata ma zarra mu yato yana sirrance kwayar idan shi matukar ran shi zai lada zai cutu duk kallon da kasan zai cutu zai jayo ma mutuncin ka zub da mutunci to ka rumfe irin ka ka rumfe kwayar irin ka ya ce lama kaban bi su ruhin ja abin zarari babu maraba babu lare maraba da kallon da farin cikin da zai jayo maka cutarwa farin ciki ne ka tsaya kana zance da ita kana jin daɗin zancen ta kana kallon ta kana mata kalamai na banza to wannan jin daɗin babu abin da zai jayo maka sai cutarwa a ƙarshe in dai ba da neman arme ka sai ba salisan na uku jama'ul mar'a fi ta'amul wal mu'ashar wal mu'ashara wa ruh yana zano mana salisan kai na uku garbil baka kaga na farko maganin abin da zai ja namiji zuwa ga fadawa cikin zina ya rika haɗin mata ko mu'amala da matan waje shine na farko ya ji tsoron Allah na biyu ya rufe idan shi sai na uku yace jama'ul mar'a fi ta'amul kyan mace cikin mu'amala wal mu'ashara wa ruhu da kuma mu'amala da ita da kuma ruhinta yace inda insana law qaf ma amsi wa kafa wa fakkara bi aqli wa nazara ila al-umur bi ta'aqqul wa tabassur idan yace mutum ya tsaya da karan kanshi yayi jin yayi tunani yayi tunani da hankali shi ya dubi lamurra da hankali da basira yake wa ya amara muqarana bayna zawjati wa bayna ghayriha min an-nisa in yayi muqarana ya auna yayi compare tsakanin matar shi da wasu mata na waje al-mutabarrijat wanda suke sun saki jikin su suna ta muguwar shiga suna yawo cikin gari gayar za ta ji wadda mama abuciya addini ba la ya hamdulillah azza wa jalla sai gode ma Allah madaukakin sarki akan abin da Allah ya alfa shi na mace ta gari wadda ta kiyaye gabanta ta kiyaye mijinta ta kiyaye cikin dukiyar shi tana kai tana mishi hidima cikin yaran shi tana tsaftace mishi ɗakin shi tana sanya shi yana kaunar ya komo gidan shi idan ya fita dan ya samu hutu a ciki tana ta kokarin yadda zai tsaye abin da zai faranta mishi rai tana kokari duk iya iya wata duk yadda zai tsaye kan abin da zai yarda da mijinta tana nisanta abin da zai cutar da shi kuma zahida tana mai gudun duniya mai hankali to yace ya al'amur akira ramalin lahira ke gabanta ba duniya ba idan mataka haka ce ya ce amma mata rahunna amma matan da kake gani fi shawari a cikin titi an fi ko cikin tele kana kallon su mahaya kama jama'ar hunna kana kallon kyan su ka rika kallon kyan su a titi sun yi muguwar shiga sun yi wata shiga ko a tele ko a cikin wannan kana kallon su sun yi wata muguwar shiga suna burge ka to ya ce wannan da kake gani duk inda kyan su ya kai fa halaka da mara bihin na hada sifata tsayi ba a da tafi zauje suka shin kana da tabbas in ka auro su ka kawo za su maka wannan abubuwan da muka gano da matarka take maka ita ka kawo ta gida ka jarraba ta kaga wannan abubuwan tana maka su to wacce da ka gani a kyalkyale a titi ta sha mai ta sha kwalliya tana burge ka shin kana da tabbas in ka kawo ta tana da wannan halaya tahiya za a yi doguwar tahiya da ita yace kana da wannan tabbacin faruba ma ta kunu sarilatul lisani ce so da yawa zaka ga wanda kaga ga kyau ga sufa mai kyau ta yi muguwar shiga tana burge ta in ka kawo ta harshen ta ba mai kyau bane aw sayyi'atul khulq ko mai mummunan halaye da dabi'a ce aw ta sallu makanatul rajul tadunnu ala qawam bi yadiha ko kuma tana ganin tana zubda mutuncin namiji tana tunanin cewa ita ta kai tana tunanin cewa ita ma hannunta lamarinta a hannunta yake miji bai ita ya hana ta ba kaza bai ita ya hana ta ba kaza wata macen da zai ta kallon mai kyau ce mai kaza ce tana burge shi to in ya kawo ta sai ya ji da ya taso dari da ya yi da na sanin da ya gama ido da ita ma a rayuwar shi yace idan aifar zauji ka sani ya kai namiji an da jamalul hakiki kyau na hakika kyau na hakika jikin mace jamalul adab wal akala shine kyau na ladabi da kuma kyau na halaye laisar jamalu jamalu saubo da badani wa jinnal jamalu jamalu ilmu da adab yace ba kyau bane kyau na gangan jiki da tufa ta sha kaya masu kyau ta sa kaya masu kyau ta sha turare ta sha mamai wannan ba shi bane kyan da zaka kalla ya burge ka a matsayin ka na mai neman aure yace kyau na hakika shine kyau na ilimi kuma kyau na ladabi ta zama tana da hankali tana da ladabi kiyan mutunci yace kyau na hakika shine kyau na mu'amala da halaye na gari wannan su suke dawwama yace amma abin da kake gani mace ta yi ado ta yi kawa ka ganta cikin mafi kyan sura wadda ko mata aka jera wajen kyau ita zaka zaɓo a cikin kyakkyawar kama wannan kyau ne na zahiri nan da nan yake gushewa ya mata ka auro ta saboda mummunar ɗabi'a in ta zo tana bakanta maka rai tana maka wani abin da ba daidai ba sati ba a yi daga ga duk wannan kyam ya kauce baka gani shi me yasa zaka ga yana ta fama wani mataki ko sarmayi yana ta kaunin mace ana ta kalaman ƙarya yana rabin rai shike in ba ita bai rayuwa yana ta zance na banza amma an aka yi arme da gaba a shekara marin bai mata mutu kirguwa ina kyan da yake gani hulkar da yake gani da kyau ta burge shi ga shi wuta yake falla ma mari ana shiga tsakanin kenan ka ga yake nuna maka kyau na zahiri banza ne kyau na zahiri bai da amfani a nan malaman tafsiri a tsahir ibnu ashur Allah mishi rahama yake nuna mana babban misali misali cewa annabi yusuf alaihi salam annabi ya ce mana cikin hadisi ta ne kada uku iya nisfar jama'a shadur da jama'a duk kyau na duniya gaba ɗaya idan aka raba annabi yusuf an ba shi rai kaga wannan kyau ba karami bane wanda dan saboda tsananin can shi ka san dai kiyama ce da take da kame kai ko da kana son wani namiji yana da wuya ta sarraha ko ta nuna son ta gare shi da gaugawa in dai ba ka kai karshe wajen rashin duniya ba to wannan a titi haka a zahiri cikin jama'a cikin taro kan wani ya hujja da hadisin wata da ta zo ta ce ma annabi sallallahu alaihi tana son shi muna magana a cikin titi cikin taro cikin jama'a ta nuna kawai tana son shi sai shi to wannan annabi yusuf shi ya samu wannan saboda tsananin kyan shi har ya tsinsu suka cire a kyau kaga wannan kyan nashi bai hana ba sarki ya kai shi kasu yayi shekaru a cikin kasu amma duka wannan kyan nashi bai hana shi ga wannan wulakancin ba da gaske shi amma me ya fito shi daga cikin abin nan daga cikin kaso shine kyau na ilimi rana ɗaya ya fassara mafarkin da suka kasa fassarawa wannan sai ya fito shi daga cikin abin nan daga cikin abin da kaga kyau na zahiri me ya sababa mishi bala'i da musiba da zama cikin kaso amma kyau na ilimi a cikin sakan ɗaya ya hudo shi daga cikin abin da wancan kyan ya nasa shi kenan kaga yake nuna maka kyau na zahiri kyau na hakika shine kyau na ladabi da hankali da tarbiyya ba kyau ba na zahiri nan da nan yake kaucewa yace ya kai namiji kasancewa ka yarda da abin da Allah ya raba maka na mata ka ka yarda da ita ka taimaka maka akan biyayyar Allah da da'a ta Allah yace a nan gurin zan yi madakarwa zuwa ga wani abu mai mahimmanci game da mu'amala da mace wanda ya kamata a ce namiji ya san shi yace huwa an yushira an yushira almar'a bi shay'in min al-uns wa samra ma'aha shine ya kamata a ce namiji ya rika jiyar da mace wani ɗebe na kewa da kuma yana zama yana hira yana tattaunawa da ita yace li anna kaseeran min az-zawjat saboda yawa daga cikin mata ma a kasarata shuhudihin da duk da yadda suke da shagali mai yawa firbaita a cikin gida ta mulluwa ta yasa tana kosawa tana gajiyawa fatata bi ilal zawji ilmin az-zawji an yushira ha bil unsi bi tabadul da habris ma'a ke ta bukaci ta sha wahala ta yi aiki ta yi ta dawainiya kanka yi tunanin rishin adalcin da maza suke yi shi yana ganin shi yake aiki yana kawo abin da ake ci abin da ake bukata na gida sai ya ga cewa dukkan wani juhudi da wata wahala shi yake yi shi kuma bayya tunani bayya hangen cewa lokacin da ya barka daga gida ya fita har ya je ya zo ba zamana take wai zama tana ayyuka wanda kuma na maslaha gidan tana ayyukan da inda ta bari sai ya zo yayi ba yadda za a yi yi su to wannan idan ya komo yana buƙatar a ce ya ɗebe mata kewa gami da zamnawa ya tattauna da ita ya rika hira da ita ya rika saka mata fuska ko kuma wasu abubuwa wanda za su sa ta cikin farin ciki ta rika jin ɗebe kewa ta san cewa ita ma tana tare da wani wanda yake son ta wannan haka ta shari'a ta annabi alaihi salatu wasalam ta kasance tare da matan shi yace ka duba zuwa ga hadisin ummu zar'i wanda bukhari ya fito da muslim lokacin da aisha ta ba da labarin mata guda goma sha ɗaya kowace tana ba da labari gami da mijinta wannan kuma bayan sallar lishani annabi yake tattauna da matar shi yake hira da ita na ɗebe mata kewa shi yasa al-Imam al-Bukhari ya kulla babin guda yace babu samar ma al-ahadi babin da ke bayanin hirar dare zancen dare tare da iyali nan gurin annabi alaihi salatu wasallam saboda kyakkyawan halin da dabi'a shi ya kasance haka yace irin daga cikin abin da babu shakku anna zaujin ladhi yu'amitu zawjatu cewa namijin da ke ɗebe ma matar shi kewa yake ɗebe mata kewa ya sa an kuɗi na ma ahali yana hira da matar shi yana ɗebe mata kewa kamar yadda Aisha annabi alaihi salatu wasallam yake yi da to ba shakka zai gushiyar da mata duk wani radadi duk wani zafi duk wani bakin ciki da duk wata damuwa ka tuna ma ƴan uwanta da yayinta da uwayenta wanda shekara wajen 20 da wani abu tana tare da su a rana ɗaya ka ɗauke ta ka raba ta da su sabo da wanda ka saba kana zama da shi a raba ka ba karamin musiba ba ce to wannan da kan mata kuma ka zo kai baka zama da ita baka hira da ita baka tattauna da ita to wannan zai sanya mata wani radadi a cikin zuciya to wannan ya zama dole namiji ya tsaya rika tebe ma mata shi kewa ba a zamana ba da ya zo abubuwan da suke gaban shi yake ya ce ya kai namiji wanda yake son matar shi ka koma zuwa ga mu'amala ka da matarka ka lura shin kana wasa da matarka kana wargi da matarka kana zolayarta kana yabarta idan ta yi wani abin kirki kana ƙara mata ƙarfin gwiwa kuma kana nuna mata cewa tana da matsayi tana da wata daraja a wajenka shin duka wannan abubuwa kana nuna cewa ita ma ɗan adam ce mai daraja mai mutunci a wajenka ko kuma kawai kana ganin ta cewa wani kaya ne a yadda a cikin gida ka kawo kayan da kana shigar mata ba abin da kake mata sai cusa mata bakin ciki da damuwa wannan duka ya kamata a ce namiji ya kokari ya duba shi ya ce na daga cikin abin da ya kamata a ce namiji ya kiyaye ya lura da kyau a nan gurin zafirin zauji harijin bilad namijin da yake bulaguro wajen gari ya bar matar shi lokaci mai tsawo ita kadai tana cikin haira tana cikin imuwa tana cikin damuwa tana cikin rishin jin daɗi duk wasu bukatunta da duk wasu abubuwanta ita take faɗi shi tana yin tana ɗanɗana ciwo da raɗaɗin nisan mijinta bai ya kusa da ita bai tare da ita a nan gurin kamar wanda zai dau dogon bulaguro a tahi libi a tahi arshi a tahi wani guri neman kuɗi a ɗau shekaru masu tsawo ya ce ba za ta ji da manyan wani ofaragu a za ji ba zai ta samu ba wanda zai cika mata farashinsa na atifar ta wani jinsi da kuma bukatar ta ɗan adam tashirul mar'a bil gurba sai ta rika jin ita ba kowa ce cikin kowane motsi a cikin kowane zama cikin kowane abu yace wa hadha ta'alu rijal wannan shi yake sanya wasu daga cikin mazaje suna bulaguro lahu zurufun ajbaratu ala tarki wanda suna da wasu zuru wasu ayyukansa da zasu sa su bar masabkinsu su bar mazauninsu ka annahu yuridu tasinu da kalu kamar yana son ya kyautata abin da zai samu na kuɗi ko kuma ba cikin garin shi ba aikin shi ba a garin shi yake ba dole sai yayi wannan bulagura to abin da ake so ya yi shi daidai gwargwado ya yi shi daidai yadda ya kamata abu ne mai abin so amma ba ya yi shi ba yadda har zai barta ya tafi neman kuɗi da bulaguran da har zai barta ya kai ta zuwa ga fadawa cikin wani abu wanda ba shi ba ya kai ta zuwa ga fadawa cikin wani abin da yake sabon Allah ne ba a hana shi ne ya tafi ya tafi ya yi bulaguro dole sai rayuwar shi in ta ba da haka nan dole zai kasance haka to amma kada ya wuce gona da yi ya tsaya bakin daidai gwargwadon abin da ya dace ya taso ya kogo shiga cikin gidan tare da iyalan shi ya neme musu kewa kada ya zama na hamma shi kawai shine dukiya ya manta da iyalan shi wa gari kan kokarin shi kawai ya zai taba hada dukiya shine can shine can ya rake zama ya kunja ya manta ma cewa ya bar matar shi a gidansa tana da hakukuwa kuma bayyana kyautata mu'ashara da mu'amala da ita wannan shine mawkifin da ya kawo na karshe mushkila ta karshe ta shidda kenan wadda ta shahi daga cikin abin da suka shahi mazaje wanda ya dace a ce duk wani namiji wanda ya kasance mai aure ne ko wanda zai aure ya kiyaye wannan abubuwa da kurakurai guda shidda da ake abubuwa wanda su suke sabbaba samun matsala a cikin gidajen aure na gaba kuma zan mu shiga insha Allah cikin wanda suka shahi bangaren abin nan bangaren mata